الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد بن عبد الله آه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أشي قبل كراتم دمكي أشكل للتافن تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين نا الشيخ العلامة آه أستاذ الدكتور محمد الثاني عمر رجال لمو حفظه الله تعالى يو منا 21 ga watan Shawwal alif 446 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan 4 Afrilu 2025 miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi yayin da malam yake kawo mana siffofin malamai a malamai na gari haka ne ko za mu tashi a wace gaba ok malam yana kawo mana na waƙidun niyyatu saliha abubuwan da suke warware abubuwan da suke warware kyakkyawan niyya Allah yana littafinka ka annaka fina gharibun نعم نعم نعم هل حضرتما معنا قبل اليوم كأنكم لم كأنكم لم تحضرا معنا في هذا المجلس قبل هذا اليوم صحيح ولا طيب آه ولعلكما تحضران معنا في المستقبل نعم على الدوام إن شاء الله طيب آه malam yana kawo mana nawaqidun niyya abubuwan da suke warware abubuwan da suke warware niyya to daga ciki za mu tashi mai kuka ce talabur rif'ati wal ulwi fi dunya sai daga cikin abubuwan da suke warware niyyar ɗalibin ilimi a neman karatu akwai talabar rif'ati wal uluwi fi duniya neman ɗaukaka a duniya neman ɗaukaka ar-rif'ati wal ulu duk abu ɗaya ne a ɗaukake shi shi ma ya shiga cikin sahun malama shi ma a rika gayyatarsa shi ma a rika taruwa masa shi ma a rinka yi da shi sukaka kad harrama Allahu aljannata liman yuridu uluwan fil ardi wa fasadan Allah ya haramta aljanna ga dukkan wanda yake neman daukaka a ban kasa kuma yake nufin barna qala Allah ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin Allah ya ce, Waccar wato wannan gida shi ne gidan lahira na aljanna, muna sanya shi ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ardi ba su da bukatar ɗaukaka a ban ƙasa, wala fasadan kuma ba su da burin barna a ban ƙasa, wala aqibatu lil muttaqin. Kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah, Allah ka sanya mu cikinsu. Wa zakar al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah. الحافظ ابن رجب الحنبلي الله مصر رحمه يا أنبتي أن علامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهوة والفخر والخيلاء يتي علامة هذا العلم علامة ون علم الذي لا ينفع علم دا بايد أنفاني جميشي علامة علم ون علم مرة أنفاني أن يكسب صاحبه الزهوة ilimin ya saka ya samar wa mai shi girman kai an yuksiba sahibahu zahwa kun ga karkace an yaksiba sahibahu zahwa ilimin da zai sa mai shi girman kai a zahau a takabbur ilimin da zai sa mai shi girman kai wal fakhra da alfahari wal khuyala'a da girman kai shi ma girman kai wa talabul uluwi war rif'ati fid dunya da neman ɗaukaka da neman girma a duniya wal munafasati fiha ko wal munafasata fiha ko kuma ya sanya mutum ya rinka munafasa da mutane a neman duniya munafasa gasa ya gasa a neman duniya wa talaba mubahatul ulama da kuma neman wato gogayya da malamai ka faɗa da ka faɗa da malamai shi ma ya zama ya shiga cikin jeren giyar malamai shi ma ya zama ya shiga cikin zumra ana irga shi a cikin malamai shi ne mubahatul ulama kuma marati sufaha da kuma neman jayayya da dolaye wa sarfa wujuhin nasi ko wa sarfi wujuhin nasi ilaihi da neman waiwayar fiskokin mutane zuwa gare shi jan hankali da ja hankalin mutane zuwa gare shi wa kadwara da anin nabi sallallahu alaihi wasallama malam ibnu rajab yace ya zo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anna man talaba ilma lidhalika fannaran nara cewa dukkan wanda ya nemi ilimi lidhalika don haka don waɗannan abubuwan da aka ambata fannaran nara wuta bonansa wuta annaran nara uslubi ne na me ana hau tahdhib التحذير فالنار النار وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه ما لا يتي تايو أنا سام وصدق تكين masu irin wannan ilimi na neman ɗaukaka, kaga suna da'awar ma'arifatan lahi, suna, suna da'awar suna iddi'a'in sanin Allah wa talabahu da kuma neman yardar Allah. Haka za ka samu, duniya yake nema, amma bakinsa cai cai cai cai yana nuna cewa ai don Allah yake. neman yardar Allah yake kuma ya san Allah wal irada amma siwahu kuma ya dinga faɗa da baki shi mai kaucewa duk abin da ba ba na Allah bane walaysa gharaduhum bidhalika illa talabu taqaddum fi qulubin nas kuma basu da manufa a cikin wasu wata manufa a cikin faɗan hakan ma illa talabu taqaddumi qulubi taqaddum fi qulubin nasi sai neman samun shiga a cikin zukatan mutane at-taqaddum gabatuwa su zama yan gaban goshi a zukatan mutane min al-muluki wa ghairihim kama daga shugabanni da wasunsu kun gane abinda malai yake cewa wato daga cikin masu neman irin wannan ilimi na neman ɗaukaka da shahara da ajisu akwai waɗanda a furucin bakinsu suna raya suna raya suna da'awar cewa suna Allah ne sun san Allah suna da kalmomi na yaudara da jan hankali wannan kalmomin ma na yaudara da jan hankalin da nuna suna Allah ne da nuna kusancinsu da Allah su ɗin ma suna faɗansu ne don su samu shiga a cikin zukatan mutane musamman shugabanni da sarakuna. kun fahimta wato daga cikin maluma akwai waɗanda bakinsu ne ya kai su yanda suka je kuma bakin na yaudara ba ilimin suke ɗauke da shi ba ba ilimin na hakika suke ɗauke da shi ba kuma ba shi ne ma bukata su a ransu ba a bukata su samu karbuwa su samu shiga don haka suna iya bambadanci da kalmomi na zuhudu da kalmomi na tsoron Allah da kalmomi na kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma ba manufarsu Allah ba manufarsu a yadda da su manufarsu a yadda da su wa ihsanu zannihim bihim da kuma neman a kyautata musu a kyautata musu zato wa laysa gharaduhum bidhalika illa talaba taqaddum fi qulubin nas ba su da wata manufa cikin waɗannan maganganu nasu sai neman shiga a cikin zukatan mutane minal muluki wa ghairihim a wajen shugabanni da wasunsu wa ihsani zannihim bihim da kuma wai a kyautata musu zato a ɗauke su mutanen kirki wa kasrati atba'ihim da kuma neman yawan mabiyansu wa ta'azzum bi zalika 'ala nasi da kuma neman samun girma akan mutane a ɗaukake su akan mutane subhanallah Allah ya sauke السعي للحصول على منصب دنيوي daga cikin abubuwan da suke warware tsarkin niyyar ɗalibin ilimi akwai as-sa'yu lil husuli ala mansibin dunyawi akwai gwagwarmaya kai komo domin samun wani matsayi na duniya wannan yana warware ikhlasi gwagwarmaya domin samun wani matsayi na duniya ɗalibin ilimi ne ko malamin addini ne amma kuma faɗi tashinsa ya samu wani matsayi ya samu wata daraja ta duniya Allah ya kyauta a nawa ya babu ya naka ne babu to sai in baka nawa sai ka kwafe da biro in ka kwafe shi sai ka zo ka nuna mun ka kwafe shi gaba daya da biro shi kenan wurin ya rufe ina ne ma mu karanta mu yawwa min nawaqidil ikhlas daga cikin abubuwan da suke warware tsarkin niyya أن يقصد بعلمه الحصول على منصب دنيوي يي ينفي ينفي ينفي da iliminsa alhusul ala mansabin dunyawi wato samun wani makami na duniya samun wani makami na duniya ya zama shine manufarsa iliminsa وقد ثبت في ذلك وعيد شديد مالن yace narko mai tsanani ya tabbata dangane da haka fa akhrajal imam ahmad wa abu daud ibn majah fi sanadin hasan min hadith abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man ta'allama ilman manzo Allah sallama yace dukkan wanda ya koyi wani ilimi mimma yubtagha bihi wajhullah ilimin da ake neman yardar Allah da shi, la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi araban min duniya, bai koye shi ba sai don ya samu wani arab, wani mata, wani mata'i na abun duniya, lam yajid arfal jannati yau malkiyama, don alkiyama ba zai samu ƙamshin aljanna ba balle shi ba. Ilimin da ake nemansa saboda Allah. wannan hadisin bana mantawa lokacin da muka sauka jami'ar musulunci ta madina aka tara mu muna sabon ɗalibai manyanmu da suka gabace mu a wancan lokaci Allah ya saka musu da alkhairi suka tara mu suka yi mana nasiha kuma haka ake yi duk sabon ɗalibai in sun je tunda ilimi ne wadda aka ɗauko ka kyauta ko ka ce sadaka fi sabilillahi za a koya maka na addini na sanin Allah da sanin hakkokin Allah da sanin shari'ar Allah waɗanda suka tsara suka ɗauki nauyin suka tsaya akan gudanar da wannan al'amari ba komai ne a ransu ba sai neman yardar Allah maɗaukacin sarki haka muke zata musu Allah maɗaukacin sarki ya fi musanansu sannan haka kai ma abin da ake so da kai shine ya zama ba ka da wani buri a zuciyarka da rayuwarka da ya wuce neman yardar Allah subhanahu wataala don haka ilimi ne an gina shi akan tsari na university in ka gama za a baka certificate amma fa karka kuskura ya zama burinka ka samu certificate ka je ka ka zama wani babban ma'aikaci ka je ka zama kaza haka za a yi maka nasiha wannan hadisin da shi za a buɗe maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya nemi ilimi ilimin da ake neman yardar Allah da shi ilimin alkur'ani ilimin hadisi ilimin fiqhu ilimin da ake neman yardar Allah da shi da sauran ilmomi da suke koma wa addinin musulunci kai tsaye ko kuma suka zama wasila wanda ake yin su don neman yardar Allah maɗaukacin sarki sai ya zama mutum ya yi shi ne don ya samu wani abin hasafi na duniya ba zai ji ƙanshin aljanna ba jama'a an gane don haka mu nutsu mu shiga taitayi mu karatun addinin musulunci ya sha bamban da karatun boko a wajen manufa ballantana wajen sakamako mai karatun alkur'ani mai zuwa majalisi masallaci mai zuwa islamiyya duk inda karatu na addini ne kawai kai don Allah don Allah ake don neman yardar Allah ake wa hadha wa'idun shadidun wannan narko ne barazana ce mai tsanani li kulli man ta'allama ilman shar'iyyan da duk wani wanda ya nemi ilimin shari'a li yusiba bihi dunya amma manufarsa dan ya samu abin duniya wa hutam wa hutamaha da kuma wato mata'inta hutam shine mata mata'ud dunya wa laysa li talabi ar-ridha min Allah azza wa jalla bai yi da neman yadda daga Allah mabuwayi maɗaukaki ba, li'anna ilma shari'iyya, domin ilimi na shari'a a jallu wa a'ala min an yukta zalal garadu min ta'allumihi wa talabihi fi isabati hutamid duniya. Malam ya ce li'anna ilma shari'i, domin ilimi na shari'a na addinin Allah a jallu ya wuci wa a'ala ya fifici min an yukta zalal garadu min ta'allumihi da a ce an taƙaita bukata yuktazala ay yuktata eh ya ya ya fi ya wuci a ce an taƙaita algharadu min ta'allumihi wato burin koyansa wa talabihi da nemansa fi isabati hutmamin duniya a ce wai burin gaba ɗaya ya taƙaita cikin samun hutmamin duniya ai mata'ud duniya samun jin daɗin duniya ilimin ya wuce haka inda masu masu ɗaliban ilimi za su san alherin da ke cikin ilimi za su san darajar da ilimi ke tattare da shi to da sun fahimci cewa ya fi ƙarfin a nemi duniya da shi neman duniya da shi wato hasara ce ƙasƙanci ne wato wato rashin rashin kace rashin hankali ne ma so da ya wuce haka faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka faqad arada ilmahu lil izlali wal ihana to ya bujiro ya bujirar da iliminsa ga al izlal kaskanci wal ihana da wulakanci duk wanda ya aikata haka ya ya bijiro da iliminsa wa ƙasƙanci da wulakanci shine sai ka ga malamin Allah a wulaƙance, a ƙasƙance. Fa'arraza bi zalika nafsahu lil hirmani min aljannati jaza'an wifaqa sai ya zama ya jefa kansa lil hirmani min aljannati ga haramcin aljanna jaza'an wifaqan sakamako ne wanda ya dace da shi a duniya ya rayu a wulakance a lahira ya je ba ruwan Allah da shi ba shi ne manzo suna ji wa labari ba makarancin alqur'ani yan wuta ma za su taru suna kallon sa malami yan wuta za su taru suna kallon sa ana masa azaba yana cewa ya ya ubangiji nayi ne saboda kai mala'iku suna ƙarya ne kai ne dan a ce kai makaranci ne kai ne dan a ce kai malami ne kuma an faɗa na haka a duniya ka wulakanta a lahira ka wulakanta فالعلم الشرعي علم شريف علم شريعة فعلمي ني مي درجة وحامله يحمل أمرا في غاية الشرف wanda yake ɗauke da ilimin shari'a ya hamilu amran fi ghayati sharafi yana ɗauke da wani al'amari wanda yake da matuƙar daraja wartafa ila manzilatin la tudaniha manzila kuma ya ɗaukaka zuwa wani matsayi da babu wani matsayi da yake kusantarsa mai neman ilimin shari'a ya ɗaukaka zuwa wani matsayi manzilatin la tudaniha manzilatun matsayi ne da ba wani matsayi da yake kusantarsa khadija ku fice iz innahu yahmilu mirasan nubuwati ma'ahu domin yana ɗauke da gadan annabawa gadan annabta ma'ahu tare da shi ko wannan aka faɗa ko wannan ɗalibi ya kiyaye ya san haka kuma ya kiyaye shi to ai ya san ya san ya san cewa ba ba ruwa ba sa'an kwando bane ai san ruwa ba sa'an kwando bane gadon annabta ومن أجل ذلك المخلوقات كلها تعظمه وتحترمه saboda haka ne fa dukkan halittu kulluha dukkaninsu tu'azzimuhu suke girmama shi wa tahtarimuhu suke daraja shi suke martaba shi wa tastaghfiru lahu kuma suke nema masa gafara hatta al mala'ikatu fis samawati har mala'iku a cikin sammai suna nema masa gafar Allah suna girmama ɗalibin ilimi suna sanya fiffike ga ɗalibin ilimi na inuwa da rangwame walhitani fil muhitat hatta kifaye a cikin koguna a cikin tafkuna suna nema masa gafar a ɗalibin ilimi wannan hadisin ya gabata wali sharafin ilimi wa fadlihi saboda darajar ilimi da falalarsa tamanna ba'dhu ru'asa'i an yakunu bi manzilati al-ulama'i fi sharafihim wa jahihim wasu daga cikin ar-ru'asa shugabanni wasu daga cikin shugabanni har suka yi burin an yakunu bi manzilati al-ulama suka yi burin su kasance a matsayin malamai fi sharafihim wa jahihim cikin wato darajarsu da ɗaukakarsu an gane duk abin da mutum zai so ya zama ko ya zama mai kudi ko ya zama mai mulki ko ya zama mai mai maza a ce duk dai ai dai ita ce kudi ko mulki ko shi ne mulkin to to to to dukkan masu kudi masu hankali dukkan masu kudi masu hankali wadda suka san abin da suke yi suka nufi Allah suna burin a ce su ne a gurbin malami dukkan masu mulki masu hankali wadda suka nufi Allah suna burin a ce su ne a gurbin malami duk mai kuɗin da kaga yana wulaƙanta malami to shi ma baya neman Allah duk mai mulkin da kaga yana wulaƙanta malami shi ma baya neman Allah ko kuma malamin shi ne ba na Allah amma in dai malami ya zama na Allah to ba wani wanda zai samu abin duniya face yana burin in dai shi ma nufinsa Allah ne to face yana burin ya zama shine a gurbin wannan malam to me zaka nema kenan bayan Allah ya baka abinda abinda kowa yake hankoron yake burin a ce yana da shi to sai ka nemi ne banda neman kaskanci da wulakanci Allah ya gama rufa maka asiri idan ya baka ilimin addini wa min amsati zalika daga cikin misalan shugabanni da suka yi kwaɗayin malamai ma kana min amril wazir ibn al-amid muhammad ibn al-husaini wazir al-malik ruknud daula حسن ابن بوي المتوفى عام 360 abin da ya faru na al'amarin alwazir ibn al-amid alwazir ibn al-amid sunansa muhammad ibn al-husaini shine wazirin sarki rukunud daula al-malik rukunud daula rukunud daula lakabinsa ne sunansa hassan ibn buwai to wazirinsa shine Muhammad ibn al-Amin Muhammad ibn al-Amid afwan Muhammad ibn al-Amid shine wazirinsa to labarin daga wazirin ne wazirin wannan sarkin rukunin daula yo an yi wannan sarkin a shekara ta 360 min salatin daulatil buwayhiya yana daga sarakunan daula buwayhiya a yankin Asbahan ta ƙasar Iraki يقول أبو الحسين ابن الفارس اللغوي wanda ya zo da wannan labarin shine abul hussein ibn al-faris da ya ce allugawi saboda yawa ya bayyana wanne yake nufi ibn an san ibn faris a littafin sa nan mujamul maqayis fil lugha ibn faris allugawi wannan mai jan rubutu jar yawwa ibn faris mu jama maqayis fil lugha wannan akan wannan kamus ne na na larabci dictionary in kana da ibn faris to ka gama da kalmomin larabci eh da ibn faris shi kalma zai dauko maka ita ne daga daga eh daga daga asalin kalmominta na asali da kun san kalmomin larabci kashi casa'in da tara bisa ɗari sun gini ne akan harafi uku. Eh, ha? Da haka sai ya mayar da kai zuwa ga asalin harufa guda ukun nan, ko in harafi hudu ne mai da kai asalin harafi hudun, sannan kuma sai ya koma maka asalin kalmar abin da take nufi. da haka da haka har ya kai ka zuwa ga abin da kai kake nema a kalmar ban ga wani dictionary na larabci mai kyan a mujamul makayis sun loga ba na ibn faris nan da yace abul husain ibn faris al-lughawi to shi shi wannan ibn faris shi yake ba mu labari yace sami'tu al-ustadh ibn al-amid naji ustaz Muhammad ibn al-Amid wato wazirin sarki rukunin daula ya kulu yana cewa ma kuntu azunnu anna fi dunya halawatan alazza min ar-ri'asati wal wizarati allati ana fiha waziri yace waziri ba sarkin ba yace ma kuntu azunnu anna fi dunya halawatan ban taba zaton a duniya akwai wani zaƙi alazza minar ri'asati da ya fi daɗin ɗanɗano sama da mulki wal wizarati da wazirci allati ana fiha wanda nake ciki ba wannan maganar da Muhammadu Amid waziri ya faɗa kar ku ɗauke ta da wasa duk wani wanda bai samu tsoron Allah bai samu mulki yana da wannan itikadi duk wanda da mulki a hannunsa kuma babu tsoron Allah to yana da wannan kwakwalwar yana da wannan tunanin cewa babu abin da ya kai mulki da shi yasa zaka samu masu mulki kamar na siyasa ba sa ƙaunar bari burin ci gaba ake burin ci gaba ake 2015 2019 2020 kaza 2020 kaza 2030 kaza 2030 kaza kawai yaya za a yi wannan abun daga nan a tsalla a koma can daga can a tsalla a koma can saboda mai saboda a irin tunanin da suke da shi ba abin da kai wannan daɗi ba abin da kai wannan daɗi yayin da wani yana ganin cewa ba abin da ya kai ya wuni yana azumi daɗi wani yana ganin ba abin da ya kai ya raka abi daɗi kowa da abin da ya fi masa daɗi a ransa kuma masu mulki suna da wannan tunanin shi yasa sau da yawa sau da yawa malamai suke nisantar masu mulki saboda ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu baya ba su daidai suna ganin cewa matsayin da suke a kai shi ne mafi girman daraja shi ne mafi girman matsayi kuma kuma sun fi ƙarfin komai sun fi ƙarfin kowa kuma suna ganin komai zai yiwu saboda wannan damar da suka samu to tunanin da waziri yake da shi to haka wannan shine tunanin masu mulki galiba ya ce ban taɓa zaton akwai wani abin da ya fi ɗanɗano mai zaƙi irin sarauta da wazirci da nake kai ba ya ce hatta shahidtu muzakarata sulaimani ibn ahmad tabarani wa abi bakr al-ji'afi bi hadrati ya ce har sai da na halarci muzakarata sulaiman ibn ahmad tabarani sai da na halarci wata tattaunawa da aka yi tsakanin sulaiman ibn ahmad الطبراني مالن طبراني da kuka sani mai musnad sai da na halarci tattaunawar malam tabarani wa abi bakr al-ja'afi al-ja'abi da malam abubakar al-ja'abi bi hadrati yace ina nan a wajen to nan kuma kusan tayi wani abu duk wani mai kuɗi duk wani mai mulki inda zai rika halartan majalisin malamai ko zai iya kunna malamai a TV yana sauraron su ko zai rika kunna malamai a rediyo yana sauraron su yana da sha'awar ya ji wa'azi ko ya ga wa'azi to za ku same shi tunaninsa akan ilimi da masu ilimi daban ne da wancan wadda bai daga kai ya kalli mai suke ba saurarawarsa da sanin darajarsu da girmama su da ba su matsayinsu na malamai ya sha bamban da wancan wadda bai san ma me suke yi. To yanzu shi wannan malamin, shi wannan tare da yana da wannan tunanin na mulki, amma yana iya halartar majalisun malamai. Sai ya tadda wata tattaunawa tsakanin malam tsabarani da kuma Abubakar alji'abi. Fakana tsabaraniyu ya alji'abi bi kasrati hizbihi. Tsabarani sai ya zama yana rinjayar ja'abi da yawan wato haddasa yana da kaifin hadda ya yi hadda da yawa wa kana ja'abi yaghlibu tabarani bi fitnatihi wa zakai ahli bagdad shi kuma alja'abi yana rinjayar tabarani bi fitnatihi da zakakurancin fitna shine kaifin hankali shine fitna wazaka da kuma wato kaifin fahimta shi tabrani akwai hadda shi kuma ja'abi akwai kaifin hankali da zaka'i yana da bala'in wayo irin na mutanen bagadaza hattar tafa'at aswatuhuma har sautunsu har sautunsu ya ya ɗaukaka suna yi wala ya kadu ahaduhuma ya gulibu sahibahu da haka dai wani a cikinsu bai rinjayi wani ba, waziri kuma yana wajen. Faƙalar ji'abi, sai malam ji'abi ya ce da tsabarani, indi hadithun laisa fi duniya illa indi, ya ce, to bari in gaya maka, ina da hadisin da duk duniya ba za ka same shi ba sai ka zo wajena. Faƙala a tsabarani, hati, malam tsabarani ya ce, kawo shi mu faƙala sai ji'abi ya ce haddasana abu khalifata haddasana sulaiman ibn ayyub ya ce abu khalifa ya ba mu labari sulaiman ibn ayyub ya ba mu labari kuma sun za su kawo hadisi da isnadi suke kawo shi ba irin hadisan da muke kawo ba ne wanda ko sahabin ma zai kamanta ko sahabin ba za ka iya kawo ba ku da isnadi suke kawo hadisi shine ka haddace hadisi wa haddasa bil hadith sai kawai ya koro hadisi malam ja'abi wa qala tabarani sai malam tabarani sai yace ana sulaiman ibn ayyub ani ne sulaiman ibn ayyub eh kaga a can a baya an ce sulaiman ibn ahmad at-tabarani yanzu kuma sulaiman ibn ayyub haka ne in ka rubuta jama'a za ga Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub at-Tabarani to akan ce Sulaiman ibn Ayyub akan ce Sulaiman ibn Ahmad at-Tabarani sai ai ni ne Sulaiman ibn Ayyub din wa minni sami'a Abu Khalifa Abu Khalifa naka da kaji a wajensa a wuri na yaji fasma minni yace yanzu abin da ya kamace ka shine yanzu ka saurara daga wajena ya alwa isnaduka kai ma isnadinka ya ƙara sama fa innaka tarwi an abi khalifata anni domin da kana rawaituna daga abu khalifa daga ni yanzu ka karba a wajena kawai kai tsaye ba sai ka je wajen abu khalifa fa khazal al ja'abi to anan fa sai abubakar ja'abi sai ya yi wasa sai sanyi wa galabahu tabarani al imam tabarani ya rinjaye shi qala ibn al amid sai waziri ibn al amid ya ce فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي yace fawadittu fi makani yace sai na buraci fi makani a nan wajen da nake yadda suke din a nan wajen annal wizaratu wa ri'asata cewa wannan wazircin da wannan mulkin laitaha lam takulli ina ma a ce ban zama ba wa kuntu tsabarani a ce ni ne tsabarani a ce ni ne tsabarani wa farihtu misal alfarah alladhi farihahu tsabarani naji farin ciki irin farin cikin da tsabarani ya ji li ajalil hadisi saboda ilimin hadisi au kama qala amma an gane sai zo yana burin a ce ina ma shine mala qala ko auka ma kala wannan wannan batu za ga malam yayi dan yi alama yana nuna cewa ya dauko wannan batu ne daga cikin littafin ibnu manda yahya ibnu abdul wahhab juz'un fi zikri abul qasim at-tabarani to na littafin kenan mujalladi ɗaya ne na ibnu manda wa hadha al-khalifatu abu ja'far al-mansur malam yace ga wani kuma khalifa ne Abu Ja'far al-Mansur Abdullah ibn Muhammad al-Mutawaffa am al-am mi'a wa 58 shekara ta 158 ahadu kibari khulafa'i ad-dawlah al-abbasiyya ɗaya daga cikin khalifofin daular abbasiyya wa min mu'assisiha muna daga cikin da suka asasa daular tamanna an yajlisa ala al-mistabba yayi burin a ce ina ma ya zauna akan dakali al-mistabba dakali wa haulahu tullabul hadisi kewaye da shi akwai ɗaliban ilimin hadisi yas'alunahu wa yuhaddithuhum suna tambayarsa shi kuma yana wato haddasa su fa'ala lazzati dunya baqiyat lahu yatamannaha huwa at-tahdithu fi tullabil ilmi fa'ala lazzati dunya mafi daukakar dadin duniya ya tamannaha a baqiyat lahu wanda ta rage masa ya tamannaha yake fata huwa tahdithu li tullabil ilmi shine wato ba da hadisi wa ɗaliban ilimi fa akhraj ibn asakir bi sanadihi ibn asakir ya fitar da hadisi da isnadin sa an al-fadl ibn al-hubbab qala sami'tu muhammada ibn ibn salam ibn salam al-jumahi shi alfadl ibn hubab ya ce na ji muhammad bin sallam aljumahi yana cewa qila lil mansur an ce da ja'far abu ja'far al mansur hal baqiya min lazzati dunya shay'un lam tanalhu shin daga cikin dadin duniya akwai wanda baka ji ba kala sai yace baqiyat khaslatun yace akwai wani abu guda ɗaya da ya rage mu an aqa'uda fi misabba a ce na zauna a wani dakali wa hauli ashabul hadisi a ce kewaye da ni akwai ɗaliban hadisi wa ya mustamli har mai shifta ya ce man zakarta rahimakallah wa ma kace malam Allah ya maka rahama an gane ko eh almustamli ne mai shifta shi yana rubutawa wani abu ya kufce masa ya ce akarmakallahu mai ma kace rahimakallah haka muka ji ɗaliban ilimi suna gaya wa malamai a zaman mu a cikin larabawa ko mai jan baki in zai ja baki a wajen karatu ba zai fara jan baki ba sai ya yi wannan wannan addu'a wa malami sannan haka idan an zo gama karatu sannan haka ko tambayoyi za a karanta sai an masa wannan addu'a haka muka samu wannan tarbiyya to shine shi ma yace yana ina ma ya hau da kali ɗaliban ilimi suna karɓan hadisi mai shifta har ya ce man zakarta rahimakallah wa ma kace Allah ya maka rahama akramakallah wa dan maimaita mun sunan malamin nan yace na bur abin da ya rage masa kenan ya ga yayi a duniya kala fa gada alayhin nudama'u wa abna'ul wizara'i bil mahabiri wad dafatir da aka ji burinsa sai aka shirya masa wata drama eh fagada alaihin nudama'u sai sa'o'insa abokai abokai ya shi ya shi kawai suka zo suka wayi gari suka zo masa wa abna'ul wuzara da ƴaƴan sarakuna kun san a cikin dila ne da aka ji burinsa kenan to komai ya samu a duniya da mulki sai aka samu labarin cewa sarki fa burinsa kawai a tare ya bada hadisi ba shi da burin da ya wuce haka Allah ya bashi ilimin da zai tara ɗalibai irin na su malam tsabarani a ce yana bada hadisi sai a to sarki akwai abin da sarki zai bukata mana da ikon ba a yi ba kawai a je a tare masa kawai aka ɗebo ‘ya'yan sarakuna irin sakalan nan aka zo bilmahadiri da da tawada wadda fatir da takaddu da tafa na daukan karatu faƙala da aka zo aka taru sai ya ce lastum bihim sai ya ce a ya ce ai ba ku bane su ba ku bane lastum bihim ku ba ku bane irinsu innama hum addanisatu thiyabuhum su din na gasken su ne waɗanda tufafinsu yake da dauɗa almushaqqaqatu arjuluhum kafafunsu suke da tsago suke da faso at-tawilatu shu'uruhum gashin kansu yake da tsayi ba su samu kuɗin aski ba burudul afaki wanda suke da nisan zango suka taho daga wata uwa duniya ba abin da ya kawo su sai neman ilimi wa naqalatul hadisi kuma madauka hadisi ba irin ku ƴan kwalliya ba ƴaƴan sakalai an gane daga shi ba wai na almara yake nufi ba ba na mulki yake nufi ba kun za akwai na mulki eh wai tafsirin tafsirin ramadan ne ko sai ka ga sai ka ga wani lokacin Allahul Musta'an. Tafsirin Ramadan, wani lokacin bayan Allah shugabanninmu sai ka ga an je ana musu nasu. Ni kan na kan ba zai daɗi ba. Za, eh, za ka ga shugabanninmu za a je tafsirin Ƙur'ani akwai nasu, da za a je su ne ya su ya su, sai a je a zauna ana karanta, wala ba zai daɗi ba. shi mai tafsirin wallahi wallahi shi mai tafsirin ba zai iya tafsiri mai daɗi ba ai gwanda faɗa ba a san kana nan ba ai karatu zai fi kuma sannan kai ma baka mora ba idan aka ce wai zuwa za a yi kana zaune a cikin AC akan karaga kana zaune ana tsoronka ana shakkunka a gaya ma karatu kai ma baka more ba baka more ba eh eh wasu ma ana zo a musu mala ba ka san wata baiwa da Allah ya mana yawwa da Allah ya sa malaman kala kala ne wannan shi ma rufin asiri ne shi ma rufin asiri ne ko eh ikon Allah iya su ya su ba wanda ya shiga ikon Allah to dai gaskiya abun da masu sauraron da wanda ake sauraron ba wanda zai samu ɗanɗanan karatu karatun ba zai ɗanɗano ba an gane ko? yanayi ne ji malam guruntu eh yanayi ne Allah ya kyauta Allah ya gafarta wa mai martaba sarkin dutse to sarkin dutse tsakani da Allah Allah ya gafarta masa kai masa rahama to shi abun koyi ne a babi na wato shugabanci da son addini da girmama addini da girmama addini ya mutunta malamin mu sosai da ta abubakar gumin kudu ya mutunta shi fiye da da ku duk kuke tsammani kuma ya yi abin da da yawa sarakuna ba su ba wannan abin da muke karantawa yanzu sarakuna suna da shi irin na wannan burin kusan haka yake da shi bai yadda ya sanya malaminmu a cikin ƙasƙanci ba duk abin da zai sa a ce da malam a ciki to malam ne on top malam ne a sama sannan duk abin da ya san cewa za a yi harbuwa da hayaniya ce siyasa ko gayyatar malam bayan baya gayyato malam sai zaman da ya san cewa malam zai jagoranta malam zai zama abin sauraro a wajen kuma zai ba da gudumawa mai muhimmanci amma duk abin da ya san cewa malam zai zama ɗan kallo za a take takalmin malam za a ture malam to ba zai sako malam cikinsa ba kwata-kwata sannan idan malam zai yi karatu shi ma da littafinsa da fensirinsa kuma malam ɗin shi ne a sama a tebur shi kuma yana ƙasa da littafinsa in ta kama ya rubutu ya rubutu in ta kama sauraro ne ya saurara yadda kowa zai zauna zaman ɗalibin ilimi wallahi da kowa zai zauna zaman ɗalibin ilimi da littafi a gabansa a ƙasa ya kifa kai yana koya haka yake yi to wannan alama ce ta cewa a cikin zuciyarsa yana da irin wannan burin ba abin da zai sa da mulki a hannunka ka kaskantar da kanka ce ga abin da kake da burin sai ga abin da kake da burin ina ma kana da shi duk mai mulkin da bai samu irin wannan ɗanɗanon a zuciyarsa ba to bai mori ganawa da ubangijinsa ba a ilimin addini ba a yi shi ba. Shi sarkin, to ai shi yasa na kai na gaya muku a farkon wannan abin din cewa shi wancan bawan Allah al-Wazir Ibn al-Amid abin da ya sa yayin sha'awar haka shine halartansa duk mai mulki ko mai kuɗi zai saurari masu ilimi to zaka ganshi a cikin su yana sha'awar yana girmama su amma duk wanda kaga ba ruwansa da su zai walakanta malami to kwata-kwata ba shi da alaka da su Allah ya kyauta Allah ya sa mu cika da imani a al-khalifatul ma'mun na uku khalifa ma'mun Abdullah bin Harun ar-Rashid al-mutawaffa am 218 واحد من كبار خلفاء بني العباس ɗaya daga cikin manyan kalifofin banu abbas a abdullahi ibn harun rashid in tadaba aba zakariya yahya al-farra khalifatul al-ma'mun in tadaba ay nada ya kira Aba Zakariya Yahya al-Farra ya kira Abu Zakariya Malam Yahya al-Farra bi ta'dibi ibnaihi wa talqinihi man nahaw ya kira shi domin ya ladabtar da ‘ya'yansa guda biyu da kuma karantar da su ilimin nahaw aka kira farra kusan malamin larabci ne shikenan falan ma kana yauman wata rana a wajen karatu arada al-farra'u an yanhada ila ba'd hawaijihi sai malam farra'u ya nufi ya yunkura ya tashi zuwa wasu bukatunsa fabtadara ila na'al farra sai yaran nan guda biyu ƴaƴan sarki ƴaƴan khalifa sai suka ruga suna rige-rige ila na'al farra zuwa takalmin malam malam farra'u yuqaddimanihi lahu za su miƙo masa takalmi fatanaza'a ayyuhuma yuqaddimuhu sai jayayya ta kaure tsakanin su waye zai miƙo takalmin malam thumma tsalaha ala an yuqaddima kullu wahidin minhuma fardan sai suka sasanta akan kowanne ɗaya a cikin su ya miƙo takalmi wari ɗaya faqaddamaha sai suka gabatar da takalma wa kanar ma'amunu lahu ala kulli shay'in sahibu shi kuma khalifa ma'amun duk wani abu da yake da ruwa da tsaki da shi to yana da wakili an gane ma'amun yana da wakili akan komai فرفع ذلك إليه في الخبر فرفع ذلك إليه في الخبر sai aka kai masa labarin abin da yara suka yi wa mala fa wajjaha ila al-farra fastad'ahu sai ya aika wajen malam farra sai ya kira shi falamma dakhala alai yayin da malam farra ya shiga wajen sa qala lahu sai ce da shi man a'azzu an-nas sarki sai ya ce da malam farra wane ne mafi daukakar mutane Kala sai malam ya ce, Ma a arifu a azzamin amirul mu'minina. Ai, ban san wani wanda ya fi ɗaukaka kamar ya khalifa ba amirul mu'minina ga ka? Kala sai ya ce, Bala, sai sarki ya ce, Haka ne. Man idana haba ta katala ala taqdimina alaihi waliya ahadil muslimina. Ya ce, To, mafi ɗaukaka shine wanda idan ya tashi ta katala ala taqdimina alaihi za su kusa su faɗa a kan miƙata kalmansa waliya ahadin musulmina wato wato wato na'iban e e yarimai yawa e yariman musulmai e yariman tun da ‘ya'yansa ne waliyu ahad shine yarima da kowane ɗaya a cikinsu yarima ne suna da wannan matsayin amma suke kokuwa wajen gyara takalmin malamin na hau? Ta ce, ai, wanda idan ya miƙe ‘ya'yan sarauta za su kusa su yaƙi a tsakaninsu a kan miƙa takalminsa, shi ya fi daraja. Hatta raziya kullu wahidin an yuqaddima lahu fardan, har sai da suka yarda kowane ɗaya a cikinsu suka yi sulhu ya miƙa wari ɗaya, shi ya fi daraja. Tsala, sai malam ya ce, ƙala sai wa ya ce, Malam Farra sai ya ce, Ya amiral mu'minin, ya khalifa, shugaban mummunai, laƙad arattu man'uhuma an zalika, na nufi na hana su hakan, walakin khashitu an adfa'ahuma an makrumatin subika ilaiha, sai dai na ƙi na guji ne kan na hana su wani karamci da an riga Yesu aikatawa, au aksira nufusahuma an sharifatin harisa alaiha, ko kuma na karya zukatansu daga wata daraja da suka kwaɗaitu da ita, ita ce ta ilimi. Wa yurwa an ibn Abbas yace an rawaito daga Abdullahi dan Abbas annahu amsaka lil Hasani wal Husaini rikabaihima. Abdullahi dan Abbas ya riƙan mu Hassan da Husaini akalar abin hawansu hina kharaja min indihi yayin da suka fita daga wajensa wa qala lahu ba'd man hadara sai wasu daga cikin mahallarta suka ce da shi atumsiku li hadain al hadathain rikabaihima yanzu ka rike wa waɗannan al hadathain yara rikabaihima abin hawansu wa anta asannu minhuma alhalin kafi su a shekare? Ƙala lahu sai ya ce da shi, Uskut ya jahil, ya ce, ja baki kamun shiru jahili, la ya arifun fadla li ahlil fadli illa zul fadli. Ba wanda ya san daraja ga ma'abocin daraja sai mai daraja. Akwai wata ibara ta malam ɗayar bauchi da yake faɗanta, wa in kana ibara ce da yake zagin malam gume da ita, Allah ya shirya shi, ya masa arzikin tuba kafin mutuwa. Yana cewa ba wanda ya san malami sai malami, ba wanda ya san malami sai malami, ibara ce wannan sahihiya, ba wanda ya san malami sai malami wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne, ba wanda ya san malami sai malami, to amma da malam gumi yake. wai wai malamin jahilai ne jahilin malamai a kake ga malamin malamin jahilai jahilin malamai to a wurin jahilai shi malami ne a wurin malamai shi jahili su jahilai waɗanda suka ɗauke shi malami ba su sani ba ne ba su san ilimi ba har yake ba da misali wai kamar wajen bakkaje wajen bakka nike ne ka je ka kai gyaran abin hawan ka wajen bakanike in ya juya yana neman sufana ya ce mai komin sufana sha biyu sai ka ɗebo shirgi ka kawo masa amma inda yaro karami da yake koyan aiki a wajen shi zai cewa kai mai komin sufana sha biyu sai ga ya ɗauko guda ɗaya ya kawo masa saboda harkar su ce gane me yake nufi an ce kawo sufana sha biyu ba irguwa za ka yi ba wai kamar haka ne sanin malanta to kun ga kalimatu haqqin ne urida biha al-batil kalma ce ta gaskiya amma batanci akai nufi da ita amma wannan maganar da shi malam Farra'u ya faɗa ita ta tuna min da wacce ibara ta malam saboda wannan ibara ta malam Farra'u shi jan hakan din babu wanda ya san ma'abucin daraja sai mai daraja to babu wanda ya san malami sai malami sai malami لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه إلا ذو الفضل قال له المأمون sai malam ma'amun ya ce khalifa ma'amun sai ya ce lau mana'tahuma an zalika da ka hana su wawar takalminka ni kuwa la auja'tuka lauman wa ataban da na maka rauni da wato zargi da aibatawa ba raunin duka ba launi na ma'ana da ra- da na yi rauni wa zuciyarka ta hanyar aibatawa eh, ta hanyar zargi da aibatawa wa alzamtuka zamban kuma da na ɗora maka zunubi wa ma wada'a ma fa'alahu min sharafihima abinda suka aikata bai- bai bai sauke komai na darajarsu ba Eh, wa ma wada'a ma fa'alahu min sharafihima darajar su ta yarima bata ragu ba akan abin da suka aikata sun gyara takalmu malam ana ba wani wanda saboda kuɗi ko saboda mulki wai zai kaskantar da kansa wa malami kuma ya kaskanta bal rafa'a min qadarihima wannan abin da suka yin ya ƙara ɗaukaka darajar su ne ma wa bayyana an jauharihima sannan ya sake bayyana wato hal matsayinsu jauhari eh, jauhari wani abu ne ma'anawi amma dai nan yana komawa matsayinsu na- na gidan mulki da suke da shi ya sake bayyana walaqad sabatat li mukhayyilatul firasa bi fi'lihima yace ni kuma tabbatat li mukhayyilatul firasati bi fi'lihima al firasa hangen nesa wato hasashe na hangen nesa ya tabbata mun da wannan abin da suka aikata din falaysa yakburu falaysa yakburu rajulu mutum ba zai taba girma ba wa in kana kabiran ko da kuwa shekararre ne an salasin ba zai taba gir- gir- girman abu uku ba ko da shi babba ne ba zai taba girman abu uku ba an tawadu'ihi li sultanihi ba zai girmi mutum baya taɓa girman tawalu'unsa ga shugabansa ko mai girmansa aka ce wannan shugaba ne to ba zai girmi tawalu'u wa shugaba ba wa walidihi mutum baya taɓa girman tawalu'unsa wa mahaifinsa wa mu'allimi wa mu'allimihi ilma sannan mutum ba zai taɓa girman tawa ba zai taɓa girman yin tawalu'u wa malaminsa mai koya masa ilimi ba وقد عوضتهما مما فعلاه وقد عوضتهما مما فعلاه 20000 دينار abinda suka aikata ya sa ni kuma na musu tukuici eh madadin sa na musu tukuicin dinare 20000 walaka 10000 kai ma akramaka Allah na baka dinare 10000 ji a sai jib ala husni adadika lahuma saboda wato kyautata ladabtar da su da kai. Eh, dirhami, to ai ba ka gani ba? Eh, saboda kyautata ladabtar da su da kai, kai ma ga dirhami dubu goma. Su ma dirhami dubu ashirin kowa dubu goma goma. Kala Abul Aswad Du'ali. Abul Aswad Du'ali ya ce, Laisa shay'un azu min al-ilmi. Babu wani abu da ya fi ilimi ɗaukaka. Al-muluku hukamun alan nasi. Su sarakuna mahukunta ne akan mutane wal ulama hukamun alal muluki su kuma malamai mahukunta ne akan akan sarakuna Allahu ta'ala ala za mu tashi tawalu'u insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum